الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس بيرغ وترن جماد الأولى هجرا مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دا 46 wanda ya dace da bakwai ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na nahau a cikin wannan littafi mai albarka a turfatu fi nahawi wallafar babban malami al-muhaqqiq al-imam ibnu abdulhadi rahimahullahu ta'ala a darasinmu na shida muna nan cikin babu irabil asma'i a shafi na goma sha biyar za mu tashi ko kashi na shida a sadisu al-musanna ina ganin mun yi alhamis mun yi al'asma'u sita ko? to sadisu malin ya ce na shida almusanna daga cikin sunaye waɗanda yake mu'rabai ne akwai almusanna ko to asabi'u kenan asabi'u asadisu mun kai ko eh a yawwa ba mu yi jam'ul muzakkar asalim eh ba mu yi shi ba eh ba ya jam'ul muzakkar as-salim mun tsaya kan li'rabin wa marartu bir rajulaini eh lalle na tuna eh kila ba su muzakara alamu na nuna haka eh jam'ul muzakkar as-salim a yi shi eh a danna muna ƙarshen karatun wanda adda karatu idan na muna darasi na ƙarshe sai a tare can ƙarshe kamar tsora sakan biyar ko abin nan ko goma haka amma dai ni a tunani na ba mu yi shi ba to yanzu dai bari a kunna ai eh an dai musanna tabbas tunda an samu sabani dai shikenan tunda gara ba gaddama ƙara sauti to eto in dai kuna ji shikenan a tare wurin kare to ku saurara ku da kusa don ba mu ji sosai Allah ya sa mu dace ya yi kusa? a karewa wai nake magana to na'am asali ya tsaya karatun? to a bari ya tsaya kare ce kila idan ba a tsaya da ba السابع جمع مذكر السالم ورفعه بالواو ونصبه وجره بالياء ونونه مفتوحة نحو جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين السالم جمع المؤنث السالم وهو معروف بحركتين بالضمة رفعا والكسرة جرا ونصبا نحو جاء الهندات رأيت الهندات ما بك تارى أبن سوسيبا yawwa to kai ka zama da ifi ke da za Allah ya samu daji mala ya ce asabi'u na bakwai jam'ul muzakkari salimu ورفعه بالواو ونصبه وجره بالتاء to sai abin da ake kira bilya'i wa nasbuhu wa jarruhu bilya'i to jam'ul muzakkar as-salim wasu sukan kira shi da jam'ul salama wasu kira shi da jam'ul tashih abin da yasa aka kira shi da jam'ul muzakkar as-salim suka ce saboda dama suna cewa wurin tarifin shi ma jumi'a bilwawi wa nuni jam'in da ake hada shi ta fuskar kara masa wawun ko nunun shi ake kira da jam'ul muzakkar as-salim abin da yasa aka kira shi da as-salim ma'ana wato kubutacce zamu ga in aka zo wajen yin sa mafi yawa zamu ga cewa mufradinsa baya canzawa yadda mufuradin yake yana nan wa inda ma kawai waɗannan haruffa za a ƙara ƙarshe sai su bayar da wannan wannan jam'i ɗin kamar misalin da ya kawo na azaiduna to kaga mufuradinsa shine zaidu to in ka duba zaidun harafin farko na zayun fataha ne harafi na biyu shine ya'un ɗauri gare ta harafi na ƙarshe shine dalun yana da rufa to har a mufuradin kuma za ka ga shakalin da ginin kuma bai canza ba an gane in banda waɗannan ƙare-ƙare azaidu na to wannan shine dalilin da yasa aka kira shi da asalin ɗin saɓanin jam'u takasira wanda za a yi bayani a kansa nan gaba to yanayin li'irabin sawa raf'uhu ane masa raf'a bilwawi wato da wawun idan ya zo mahallin raf'a wa nasbuhu nasbarsa tana tabbata bil ya'i da ya'un haka wa jarruhu shi ma jarrarsa tana tabbata da ya'un aga shi ma li'irabinsa li'irabi ne na harafi ba na wasali ba wa nunuhu maftuhatun kuma nunun ɗinsa wadda aka yi iwab ɗinta daga harka daga tanwini kuma to fataha za a yi mata kaga akasin musanna shi musanna a can mun ce za a yi mata mi za a yi mata kassara to amma jam'ul muzakkar salim fataha ake mata hau misali ja'a zaiduna zaidodi da yawa sun zo jam'u zaidin mafi karanci dai daga uku zuwa sama tunda a larabci biyu ma ba jam'i ba ne tasniya suke kiran shi a larabci ba a shari'a ba amma a wurin malaman shari'a mutum biyu ma jam'i ne shi yasa sun ka halar cewa mutum biyu ma za su iya jam'i kuma sunansu jama'a ɗaya liman ɗaya mamu to su malaman na hawa a wurinsu biyu ba jam'i ba ne sai sun kai uku zuwa sama babu adadi eh to zaidodi da yawa sun zo wa ra'aitu zaidina na ga zaidodi da yawa wa marartu bin zaidina na biyo tagun zaidodi da yawa to kaga azzaidun na farko kamun nuna yana da wawun na biyu yana da ya'un shi ma na uku yana da ya'un to in ka zo li'irabi sai ka ce ja'a fi'ilun madin mabniyun alal fatahi az-zaiduna sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan 'an ad-damma li'annahu jam'u mudhakkar salim wal nunu iwadun 'an al-harakati wat tanwini fil ism al-mufrad wannan mun sharhin sa a baya to ra'aitu ra'ai sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il barizun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il eh ko ka ce litisalihi bi ta'il fa'il duk yadda ka faɗa ka dai faɗi yadda za a gane azzaidina sai ka ce mi maf'ulun bihi منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن الحركة والتنوين والتنوين ومررت بالزيدين kaga shi ma marartu fi'ilun ne wa fa'il yadda kai li irabin ra'aitu haka za ka yi li irabin sa bi harfu jarrin mabniyun alal kasari azzaidi na dalun din na ake yayi kasara ake mata azzaidina ismun majrurun bibi wa alamatu jarrihi aliya'u niyabatan anil kasara لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد تكاغا abin da ya faɗa a baya kenan wa raf'uhu bil wawi kaga shine za ja az-zaiduna kenan wa nasbuhu bil ya'i wa jarruhu bil ya'i da ya masa nasba da ya'un da ya masa jarra da ya'un to shine wa ra'aytu az-zaidina din wa marartu bizaidina to duk sanda ka samu suna na jam'i mai irin wannan siga to ka ji hukuncinsa eh in ya zo mahallin rab'a to sai ka samu sawawun in ya zo mahallin jarra da nasba ya'un za ka sa shi kenan ka huta ba matsala to sai as-saminu sai dan uwansa na takwas jam'ul mu'annathi as-salimu jam'i shi kuma na mata shi ma a salim saboda shi ma ya samu wannan kubuta kamar yadda jam'ul muzakar a salim ya samu shi kuma ana ce masa ma jumi'a bi alifin wata in abinda aka tara shi da alif ko ta'un aka mayar da shi jam'i ya shafi mata shi yasa aka kira shi da al-mu'annas saboda mufradin mu'annasi ne wa huwa mu'rabun to shi kuma ma'urabi ne shi ma bi harakatai ne da wasali guda biyu kaga shi li'irabinsa na haraka ne bambancin shi da wancan shi wancan li'irabinsa na harafi ne jam'ul muzakkar as-salim da har ma al-musanna da al-asma'u sitta wannan duk li'irabin su na huruf ne yawwa amma shi jam'ul muannas as-salim yana daga cikin waɗanda li'irabin su na wasali ne to bi dhammati raf'an in ya zo mahallin raf'a akan masa ruf'a da damma ko damma da ruf'a wal kasara tijarran haka ane masa kasara da jarra aje wasalin ƙasa wa nasban haka in ya zo halin nasba again dai kasara za a yi masa wannan shine abinda mafi yawan laraba suka tafi a kansa na hau misali ja alhindatu hindodi sun zo jam'u hindi wa ra'aitu alhindati na ga hindodi da yawa wa marartu bil hindati na biyo tagun hindodi da yawa to anan za mu ga alhindatu kaga ya zo mahallin raf'a saboda fa'ili ne ja'a fi'ilun ne madin mabniyun alal fathi alhindatu fa'ilun marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة don gata nan kana gani ala akhirihi ko li'annahu jam'ul muannas as-salim to sai wa ra'aytul hindati a gani al-aslu shine an-nasb bil fath to amma shi wannan sai ya saba ma wannan ka'ida din yawo sai saba ma asali duk da an samu wasu laraba yana da dai sabani akwai waɗanda a karatunmu na al'ajin rumiya mun yi bayani akwai laraba wanda in ya zo mahallin nasba nasba suke masa ƙwarai kuwa sukan ce ra'aitul hindata marartu bil hindati ja al hindatu yau kamar al-ismul mufrad da kuma jam'u taksir ba sa rarrabewa akwai laraba wanda a haka akwai dai maganganu da yawa su mai so yana iya komawa wannan karatun yawwa to amma za mu ga dai wannan ita ta fi shahara shi yasa hatta alkur'ani da ita ya zo innal musulmina sai ce wal muslimat kaga ma dufin ne alaman subin eh kamata a ka'idance a ce wal muslimata eh amma ba faɗa ba tun daga almusulmi na ko ismu inda ne mansubin biliya والنون عوض عن التنوين وواو العطف مبني على الفتح والمسلمات معطوف معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع المؤنث السالم wannan shine can kuma Allah na cewa innal hasanati yuzhibuna sayyiati kaga duka anan yazo fi mahalli nasbi amma kuma ba a yi masa ba to daga wannan shi yasa sai su malaman nahau sai suka rinjayar da wannan lirabi din akan waɗancan fuskoki da aka ji wasu larabawa na faɗa to shine to shine sai ka ce wa ra'aitul hindati eh wannan shi yafi dacewa amma in kaji wani ya ce wa ra'aitul hindata kar kai masa inkari dan yana da yana da madogara mai yiwa ilimin ka ne bai kai ba eh amma akwai laraba wanda su haka suke bada eh kuma larabawa ne bal ma qur'ani yayi amfani da lugas illa anan ne sai aka zabi ta wasu aka barta su tunda ƙur'ani yana da lugogi da yawa sun kai kusan ɗari da wani abu na ɓangarorin larabawa sai aka zaɓi mafi kyau sai aka yi amfani da shi haka wa marartu bil hindati na biyo tagun hindu hindodi da yawa kaga marartu fi'ilun wa fa'il ne shi ma bi harfu jarrin mabniun al kasri الهندات اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة كسرة الظاهرة على آخره wannan shine fa amma jam'u taksiri amma jam'u taksiri at-taksiri bi ma'ana at-tagayyuru shi ake nufi da at-taksir to limaza sunniya jam'an taksiran suka ce litaghayyuri mufradihi inda jam'ihi saboda mufuradinsa yana canzawa in za a mai da shi jam'i da shi sa aka kira shi da jam'u takasiri ko suna kira shi da jam'u tagayiri an gane ko? fa hukumuhu hukuncinsa hukumul wahidi to hukuncin suna mufuradi hukuncin mufuradi kuma ya gabata a baya ko? yauwa shine arrafu bi dhamma ko wannasu bil fataha wal jarru bil kasara shine hukuncin alismul mufrad shi ya siffanta da alwahid anan to wannan hukuncin shi zaka dora ma jam'u taksir jam'u at-taksir a cikin karatun mu na sarfu yana da auzanu da kuma kashe-kashen sa zamu ga yana da abin nan yana da jam'i da yawa ya kasu kusan gida gida uku yawa akwai na mubalaga akwai jam'ul kasara akwai jam'ul ƙilla to duk sun shiga cikin ƙarƙashin wato jam'ul taksir duk sun shiga a ciki na hau misali ja a rijalun mazaje sun zo ja a rijalun mazaje sun zo to kaga rijalu jam'i ne na ne na rajulun kaga rajulun shine mufradi yana da haruffa guda uku harafi na farko ra'un tana da fatha sannan na biyu jimun yana da damma sannan na uku sannan lamu to amma a jam'iya kaga sai ka ce ri kaga ra ta canza ju a mafuradi a jam'i ja ta dawo fataha eh to wannan shine ma'anar tafsir yan nan ga ziyada an samu to wannan canjin da aka samu da shi su aka kira shi da jam'ul taksir amma kaga shi jam'ul muzakkar as-salim da jam'ul muannas as-salim kaga ba su samu wannan me to shi su aka siffanta shi kuma aka ce as-salim saboda ya kubuta daga wannan illa din to duk sunan da in ka zo ya masa jam'i sai ya baka wannan siga din ko dai shakalinsa ya canza wasali kenan ko kuma a samu ragi rage wani harafi ko a samu ƙari to wannan shi ake kira da jam'u taksir saboda baka iya mayar da shi jam'i ba sai da ka karya gininsa eh aga sai da aka karya ginin rajulun sannan ya bamu ya bamu rijalu an fahimci wannan to wannan kaga sabanin alhindatu azzaiduna alhindatu kaga jam'u hindi kaga shakalin yana nan ginin kuma na kalmomin yana nan kuma ba a goge wani abu in banda waɗancan da aka ƙara kuma su ma a ƙarshe aka ƙara su ba sa cikin asalin lafazin yawwa saɓanin in ka yi jam'u takasiri da shi ka ce zuyudu juyudu jam'u zaidin ne jam'u takasir ne ko shi hindu ka ce hunudu hunudu eh jam'u hindin hindodi da yawa yawa to kaga in ka kula zuyudu kaga an samu canji na zaidu canza nan zu kaga tun harafin farko an samu yawa haka hindun hunudu kaga shi ma tun wurin ha'ul kabir ta farko an samu me to wannan shi ake kira da taksir duk lafazin da sai ka bi wannan hanya tare da sai ba za ka iya barin shi yadda yake ba sai ka canza mai wani abu to shi ake kira da jam'u taksir to wannan shi ne to nan za mu kwana insha Allah wani darasi sai mu tashi babul fa'ili sai a riƙe don ka a dawo wani sati kuma a zo a kama saɓani babul fa'ili za a tashi Allah ya samu dace